الله وبركاته نعم يوم نعيد الثلاثة goma sha biyar kenan ga watan hudu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kididdiga haihuwar isa ba maryam alaihi salam tana biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ta ce kaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa dan ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad Imam Bukhari wannan satin wancan satin mun tsaya ne a babin da mata masaukin a mana yake mana magana la ya ta gafiru li abihi mushrik kada mutum ya nemi gafara ga mahaifinsa wanda yake mushriki ne maka karanto hadisin abdullahi dan abbas wanda cikinsa akwai fadin allah madaukakin sarki in ma ya buluganna inda yake likibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin in mahaifan mutum sun kai matsayin girma ɗayansu ko dukkaninsu kada mutum ya yi uf da su ita ce kalmar tir ko Allah wa dare a rage matsalolin manawai kada mutum ya yi tir da su ko kada mutum ya yi Allah wa dai da su sannan kuma sai ke ita wannan ayar fadin Allah madaukakin sarki ya soke ta wacce ta ba cikin suratul tauba ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya dacewa ga masu imani na'am baya dacewa ga annabi da waɗanda suke masu imani ne su nemi gafara ga mushrikai ko da ma'abota kusanci ne a bayan ya tabbata a gare su su waɗannan ma'abota kusanci yan wuta ne yan wutar jahannama ne Allah ta kuke sarki ya tsare mu to ganin cewa an hana addu'a ga mahaifi wanda yake mushriki to kuma wannan baya nuna mana cewa a rayuwar ta duniya kuma babu wata dangantaka in Allah ya jarraba mutum zama da iyaye mushrikai in zama ya kama da iyaye mushrikai akwai wani abu da addinin musulunci ya wajabta dangane da su waɗannan iyaye din shine Muhammad Bukhari yayi babi a yau wanda yake cewa na a gurin kunne na Muhammad Bukhari sai babi a da yake cewa babu birrul walidi lil mushrik babi da yake magana a yi biyayya ga mahaifi wanda yake mushriki ne wanda kuma shine za mu tashi a hadisi mai lamba ta ashirin da hudu malai ce haddasana muhammad ibn yusuf قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحم جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر ونشيل حديثي نفرقه باب da yake magana a yi biyayya ga mahaifi ko da ya zama to mushriki ne shi hadisin an karɓo ne daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas yana cikin sahabbai da suka tara manya-manyan falaloli ta farko yana cikin mutane da suka musulunta a zamanin da za ka iya kirge sahabbai da 'yan yatsun hannu farko farkon musulunta kenan mina sabiqin al-awwalina farko farkon musulunta kuma ya musulunta tun yana matashi bai wuce shekara goma sha tara ba sannan kuma ya halarci badar ya halarci uhudu sannan sai na umar da zai bar duniya mutanen da ya sa su yi shawara su fidda wa musulmai wanda zai jagorance su yana cikin wannan kwamitin na mutum shida da za su yi shawara su fidda shugaban kasa ga musulmai sannan kuma da cikin ahadu asharatul mubashirin bil janna yana cikin mutane goma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu bishara da gidan aljanna Isa'ad ibn Abi Waqqas daga cikin falalash shine a yakin Uhud ba wanda ya taka gudunmawar irin wanda shi Sa'ad ibn Abi Waqqas ya taka lokacin da musulmai suka rikita bayan wanda suka sako daga dutse sun sako Allah ya jarrabe su to mutane sun fita a guje saboda tsorata mutane shida da suka tsaya a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ibn abi waqas yana tare da su shine ma ya durkuta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya durkuta ya fi kowa kaifin harbi kuma shine mutumin na farko da ya fara harbin mushriki da su da musulunci da ya durkuta saboda ya iya harbi ko mutum goma suka taso kan su karo kuɗin harba sai ya kafa da haka daga ba sai manzon Allah dibon da ya gani da takobi ya zauna fari da baka sai manzon Allah ya ce ya wurga masa wannan baka din fari kenan ko wanda ake zuba kibiya a jiki da kansa yace ya harba kibiya ta kai dubu a ranar uku saboda irin harbin da ya da gudun wanda ya bada aka ce ba a taɓa ji manzon Allah ya ce fidaka abi wa ummi sai akan sa ibn abi waqas bai taɓa cewa na baka fansar uwa da uba ba sai akan sa ibn abi waqas ya taɓa faɗin wannan kalma din yadda ya harba ce biya ta kai duku za ka zo da sai sai zubar a gaban shi zubar a gaban shi zubar a gaban shi haka aka dinga yi sai da kuma ya zo manzo Allah na masa addu'a Allahumma saddid ramiyata wa ajib da'wata Allah ka dakatar da harbin shi Allah ka karba addu'a shi da haka in ya harba sai ya kafa kuma tun daga wannan rana in yi addu'a sai Allah madaukakin sarki ya karbe ta wannan shine Ahad Sa'ad ibn Abi Waqqas za mu faɗi ɗaya daga cikin alamomin karɓar addu'ar shi amma abin da bana so in manta shi ne a cikin asharatul mubashshiruna bil janna shi ne mutum na ƙarshe da ya bar duniya wannan zati na faɗin sahabi na ƙarshe da ya bar duniya ko wanda kuma ka haɗa asharatul mubashshiruna bil janna shi ne na ƙarshen su a cikin rasuwa to daga cikin alamar karɓar addu'ar shi shine wata rana a gonarsa sai ya haƙa rijiya dan ya bada ruwa to irin mutanen nan masu rikicin iyaka sai wata mata ta zo ta ai inda sa ibn abu wa kafi haka rijiya cikin gonar ta ne ko cikin filin ta ne da za ta yi gini sa ibn abu wa kafi kuma ta ku gaya mata ni sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma na ji manzon Allah ya ce duk wanda ya ci iyaka za a nado masa ita tun daga kasan bakwai a dora masa da nan gobe alkiyama yace ku ga mata ba zan ci iyakar ta ba sai iyakar ta ce ko ya ba ta ko ta mai kururuwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ku gaya mata ta dauki wannan filin amma idan ƙarya take zan ba ta addu'a addu'a ita ce Allah ya makantar da ita ya kashe ta kuma a wannan filin kafin mu bar duniya Allah ne da gaskiya kace ta yarda da haka ya sarya mata da guri ta zo ta gina gida ta tare da ta zo ƙarshen rayuwarta sai Allah madaukakin sarki ya rabe ta da makanta alama kare da ta fara fita kenan da haka inda kai za ta yi sallah cikin dare sai ta sami yarinya ta samar da jagora ta je ta yi alwala sannan ta zo ta yi sallah ranar dai Allah ya kaddara ajalin ya zo zai take tashin yarinya ta tashi alwala kuma ya ta kifa a wannan rijiyar da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya kifa ta sannan duniya ta da Sa'ad ibn Abi Waqqas tabbas ya bi ta gaskiya a cikin wannan magana din da haka dai wannan Sa'ad ibn Abi Waqqas ne yake rawaito mana wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin hadisin akwai wajen falalata kwaya ɗaya ta kaɗe wa ciki wanda za mu tattara shine lokacin da yake rahin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ziyarce shi da ya kalli rashin lafiya fa za mu tada anan ne ya tambayi maganar wasiya amma dai a lokacin sai da dora hannun shi a fuskar shi ya dora a kirjin shi ya dora masa a cikin cikin sai ya ce Allahumma shi sa'adan Allah ka ba wa sa'ad lafiya sai ce wallahi har yanzu in na tuno addu'ar ina jin sanyin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a jikina to shi sa ibn abi waqas yake cewa a saboda ni Allah ya saukar da ayoyi dai dai dai har guda hudu nazalat iya arba'u ayati akai na aya hudu ta sauka min kitabillahi ta'ala cikin littafin Allah madaukakin sarki ina da aya ita gwarzo ko duk wanda ya samu darajar da Allah zai aya ɗaya saboda shi aya ita gwarzo amma yi masu al'umma wa abu wa kafi tsallake bakar ayi shi a ba shi ma na cikin masu ridda dan yi ma bai fita daga cikin bakar su ba ko yace kanat ummi halafat Allah ta akula wala tashraba yace mahaifiyata ta yi rantsuwa ba za ta ƙara baci ba za ta ƙara ba sha hatta ufarika muhammadan har sai na bar addinin muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa anzala Allah azza wa jalla fi Allah ya saukar dan akaka birki akan wannan maganar wa in jahadaka in iyayenka bi sun yi zayayya da kai ala an tushrika bi akan ka yi shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda ba ka da ilimi akan shi ko wata tarayya da Allah babu ilimi akan ta babu hujja fala tud'uhuma kada kai musu biyayya wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma ka abokance su a zama na duniya da kyautatawa da aka bisa wannan mahaifiyar Sa'ad ibn Abi Waqqas tabbatar da zai bar addinin Muhammad ba da gabata da abin kamar da muka ambata dai a baya kwanakin baya wasaniya aya ta biyu da ta sauka inni kuntu aqattu sayfan a ajabani yace na taba daukan wani takofi da ya ban sha'awa da aka yi yaki fa kuntu sai na ya rasulullah la'alla yakin badar kenan yace ya manzon Allah habbi hada ba ni wannan takofi sai alman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aji ba ni da iko akan shi ba ka da iko akan shi wanda yake gwada cewa aikin badar ne dan aikin badar aka fara saukar da ya tsalunaka anil amfani to lokacin ba a yi magana akan ganima ba kuma abin da ya gabata a hukumomi da suka gabata shine in an yi yaƙi tattarawa ake a guri ɗaya in kun yi yaƙi kun kare lafiya kalau ba matsala sai Allah ya aiko wuta sai ta kone wannan ganima din to da aka tattara kafin a raba sai sa'ad ibn abi waqas ya ga wani takobi da ya bashi sha'awa sai sai manzon Allah ba nuna takobin sai manzon Allah ya aji yana zuwa sai ce wata kil wani zai ba takobin kuma wallahi wanda zai ba ba lalle bane ya irin bajintar da ne sai manzon Allah ya tura shi a kira sa'ad ibn abi waqas ana tuba sa'ad ibn abi waqas sai ce ai Allah madaukakin sarki ya saukar da wani ayar yas'alunaka 'anil anfal suna tambayar ka dangane da tsari da ake wa mutane a filin daga idan an yi yaƙi tsari da shugaba ke yi ana kiransa amfal duk da cewa ana kiran amfal a matsayin ganima amma malamai suka ce da aka saukar da ayar ganima to amfal yana zaman to tsari da shugaba yake shi ne ake kira amfal sai shi abin da ya tambaya shi ne kafin a raba a bashi ko bayan an raba a bashi wannan takobi ne sai ta yi tsanura ta alin amfali قل الأنفال لله والرسول وانا إذا آية تجد تسوك دنجاني دقاء ابن أبي وقاص آية أخرى سيدة نايرة الناجية ودعنا لي مكة من الله على مصع دعاء ناجين سيئ فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله سيزو زيارة فقلت سيدة يا رسول الله يتي يا من الله إني أريد أن أقسم مالي ina so in rabe dukiyata in raba ta tsakanin al'umma kowa ya samu a fa'usi da nisfi ya ce na yi wasiya a tsaga ta gida biyu rabin harabar wa duniya saboda duk duniya a lokacin ba da ba da kowa ta ya ba ya ta mata sai ta to in rabar maimakon barwa mata duniya in rabar da rai kuma da ba ne mutu ma rabi za a ba ta aiko in rabar da rabi sai manzon Allah ya ce a'a fa qultu sai nace a sulus in ba da ɗaya bisa uku fa sakata sai manzon Allah ya yi a wata riwaya kamar da Nasiru Jin Albani amfani da ita a cikin ahkamul jana'iz ko sai yace wasulu kafirun ko kabirun yace sulusi yana da yawa wata riwaya ce sulusi yana da girma anan kuma sai aka ce fa sakata sai ya shiru fa kana sulutu ba'da mujahizan yace to daga nan ne ya zama to mutum ya dauki ɗaya kusa na uku na dukiyarsa yayi wasiya da ita a rabar a dalili na ne ya zama to ya inganta a gidan addinin musulunci والرابعة آية هدو إني شربت الخمر شربت الخمر ناشاكية sahabi ma na shan giya kenan ko ko kafin a haramta ne eh ka san wani suna daga gefe su to aka yana da kansu masu ce sahabban sun sha giya ko inni shariful khamr yace na sha giya ma qawmin min al ansar cikin waɗansu mutane na madina irin wannan ce kale da ake na yan giya su ma sun bugu sun fara tambaye wani sai dauki irin da bai bayin rakumin nan sai toci sa'ad da shi fa baraba rajulun minhum an fi bi la'i zaman irin da bai bayin rakumin nan ko tarnaji da ake yi na rakumi sai da ke shi da shi fa sai tun nabi sallallahu alaihi wa sallam sai sai na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya saukar da ni tahrimal khamr aya ta karfe da ta haramta hanjiya إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة سيتي فهل أنتم منتهون to a dalilin sa'ad ibn Abi Waqqas Allah madaukakin sarki ya saukar da cikin wannan aya da hudu tambaya ya ce ayoyi guda hudu aka saukar a kan shi aya nawa muka samu a cikin hadisi wa in zahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun mun samu yas'alunaka anil anfali mun samu aya da ta haramta shan giya ko ina ayar wasiya yasikum Allahu da mangado wace ce ayar wasiya ne ta ɗari na'am me take ta ɗari da tamanin na'am hadisi ne na'am wata kirkenan abin da sa ibn abi waqaf ke nufi da aya a hadisi shine an samar da hukunci daidai dai har guda hudu a addinin musulunci a saboda shi hukuncin wasiya ya zo ne a kan shi ijaza ta sulusi wajen wasiya ba a cikin alqur'ani ta zo ba da ce akwai wasiya akan ku ko in taraka khairan lil wasiyatu lil walidayni wal aqrabin haqqan ala al muttaqina ne ko mu'minina ala al muttaqina ko duk da cewa akwai cewa wa wannan wasiya ta inganta amma a iyakance ta da sulusi to a dalilin sa'ad ibn abi waqaf ta zo ta kuma ta kirkirar fahimtar sahabi abinda manzon Allah ya tabbatar da abin da alkur'ani ya tabbatar ba a rabawa duk matsayin su guda ɗaya wata kalifa ya ba su suna da matsayin aya Allah ya samu dace abu na biyu kuma tambaya a ciki shine ina muka samu biyayya ga mahaifi mushriki a cikin hadisi dama ni da dalilin da Imam Bukhari ya kawo shi ko a ina muka samu وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم سوى وصاحبهما في الدنيا معروفا تنصور كتك ودوا وإن جاهداك فلا تطعهما كرك متبيا أن داجي وأتي عند شركة أما وصاحبهما في الدنيا معروفا shine ko mahaifinka mushriki ne yana da hakkin ga mai biyayya kafin mu ci akwai wata tambayar har wayo a cikin tarajun da muke gabatarwa a farkon in muka tada wani sahabi din ko sahabai uku da muka yi tarihin su sun yi tarayya a cikin suffa guda ɗaya hudu da muka yi tarihi sun yi tarayya a wani abu guda ɗaya in mutum bai da littafi ya amsa yana da littafi yana da littafi yana da addu'a uku sun yi tarayya a abu guda ɗaya duka hudu da muka yi tarayya sun yi tarayya da muka yi magana sun yi tarayya akan abu guda ɗaya ina jin sahabi hudu muka yi magana ban da fara yau ko yau ne karatu mu na biyar ko domin ka na shine na biyar ko to hudu da muka yi a farko duka sun yi tarayya a kan abu guda daya uku daga ciki sun yi tarayya a kan abu guda daya duk wanda ya amsa yana da littafi in bai da littafi in yana da littafi kuma zai masa addu'a Allah ya kara masa basira da fahimta cikin addini dan karfi ke barin tarihin ke mana kuma cewa ko ma iya turo turo akwai Abdullahi dan Mas'ud ko akwai Abdullahi ibn Amr bin al-As akwai Abu Huraira akwai Abdullahi ibn Umar ko na na faɗe su duka hudu sai sa ra'ayi na eh barka abu da sa'ad da muka karanta ayo yake cikin asharatu a mubashiruna bil janna na'am na'am na'am uku daga cikin sai tare wajen addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wace da wace da wace ba dai mun samu a yau Allahumma saddid ramyata wa ajib da'awata sauran kuma ko ce na'am hukun farko ko uku daga ciki sun yi tarayya akan kowanne ya rawaito hadisi sama da dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Umar Abu Huraira duka sun yi tarayya a wajen ruwaya hadisi ya kai dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Abdullahi ibn Amr bin al-As yana da yawan hadisi amma bai kai dubu ba 700 muka ce da wani abu ko na'am duka hudun sun yi tarayya akan me na dama ai duka sahabbai ne muka yi tarihi duka hudun sun yi tarayya akan ismuhu ko ismuhu mu'abbad dukkanin sunan su Abdullahi ne Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Amr bin al-As muka ce takakken sunan Abu Huraira ko dai Abdullahi ko Abdurrahman haka ne Allah ya samu dace za mu ƙara tarihi ne kuma sai mu ƙara tambaya da insha Allah. Hadisi na ashirin da biyar ce haddasana al-Humaydi قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام ابن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين shi wani hadisin Imam Bukhari da wajen malamin sa Kumaidi ya kuma jire har wajen Asma'u yar Abi Bakri Asma'u yar Abi Bakri tana daga cikin kuma sahabbai mata na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce kuma aka fi sani da zatun nifaqain yalanta ko baya binta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zai tafiya hijira daga gidan Abubakar suka yi suka ta karshe to abincin da aka yi musu sufura sai ta tsaga wannan mayafin nata rabi ta kulle abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kulla musu a cikin rakumi rabin kuma ta mai da ta lullaba da shi wannan ita ake kiranta zasun nifaqai saboda wannan mayafin da ta fada ga rabi an kulle abinci ga rabi ta sa a jikinta kuma tana cikin sahabban da Allah ya musu baiwa da tsawon shekaru shekara ta ɗari da canji a duniya kuma saboda Allah ya mata albarka an ce haƙorin ta ko ɗaya bai faɗi ba lokacin ba ta ba ba goro ba sauran matsaloli ko haƙorin ta tas talatin da biyu haka ta mutu da su sannan ba a ga alamar shirku ko na tiri a tare da ita ba kuma ta rasu ne kwana goma bayan rasuwar ɗanta Abdullahi dan Zubair da Hajjaj ibn Yusuf ya kashe a garin Makka lokacin da aka rataye shi a garin Makka kowa yana jin tsoron hajjat ba mai je guri shi ita kuma ita ce ta gaya masa in dai dan Allah yake yaki dan taimakon addinin musulunci ya fita a yaki to wallahi kake ni za ta ce kana nufi dan duniya kake yaki ko dan ɗaukaka addinin Allah ya ce wallahi ina fahimtar dan gaskiya ne ya ce to jika ya ce tsoron da nake ji idan an kashe ni za su kai ni ta faɗa ta karin magana mai muhimmanci ko da ita akuya ai ba ta jin ciwon fiɗa in dai sai an kashe ka za a je ta baka da matsala kenan da haka an kashe shi aka tsire ya kwana ya wuce kowa yana jin tsoro bai taba shi ba ita ce ta zo ta kalla ko ta zo inda yake duk a lokacin tana makanci aka ta taba shi ta ce ana li hazal batil an yatarajja ta ce lokaci yayi wannan gwarzan ya sauko sama a je a bin ba ta da nadama kwana goma ba ta rasosa Allah madaukakin sarki ya dauke rayuwar shi ita ce akhirul muhajirati wa fatat ita ce ta karye cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata da suka yi hijira ita ce ta karkar rasuwa kuma Rabi Bakar hadisin sa kai 200 da wani abu muttafaqun alaihi ko goma sha biyar ba Bukhari na biyar wato hudu ne ko biyar ne Muslim ya rawaito ko goma sha biyar ko goma sha uku abu ne kama da haka wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace sahabbai uku na karhe da na karanto tarihi sun yi tarayya a cikin wani abu guda daya Abu Sufai Sa'ad ibn Abi Waqqas أسماء بنت أبي بكر نعم نعم عليه وسلم هنا كرش الرسول نعم mubashiruna bil janna na karshen rasuwa na'am asma'u bint abi bakr na'am na'am Allah ya bata alkhairi Allah ya kara wa fahimta wannan ita ce gudu abin da nake nema a cikin tarjama da wani lokacin da haka ne ake rike ɗan wasu karatuttuka ko ɗan ɗaya kuma wasu abubuwa Allah ya sa mu dace sannan gidansu ɗaya da abubakar a da aisha yar abubakar sake ko wace ce babba cikin aisha ce ko asma'u ce asma'u ce babba ko me yasa asma'u ta zama babba ahan tambaya ta biyu kenan me yasa asma'u ta zama babba sama da aisha bacin aisha ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am me yasa ta zama babba mace shekaru ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo shi ina ji tana da shekara 28 ko 29 a duniya kuma dan ta shine farkon sahabi da aka haifa a garin Madina Abdullahi dan Zubair ko to dan ta shine na farko lokacin an mutu baki an ce in gunje ba za ku aiko ba da aka danta da aka haifa kowa yayi furta da shi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ta shine farko ita ce karyar da zuwa cikin mata ko wani kuma ya amsa mana tambaya ta biyu ne ba babu su da na Aisha ba nan Aisha mahaifiyarta musulma ce wannan ita kuma mahaifiyarta har lokacin da ake wannan hadisin ba ta musulunta ba shi ba ko ta musulunta gaba ko ta musulunta ba Allah ta'ala alam qala take ta alladhi ummi sai ta ce mahaifiyata ta zo min raghibatan tana mai kwadayin abin da ke hannuna fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam mai ahadin nabi anan gurin zamanin manzon Allah ko ita ce mutabadar ila zikr في أحد النبي صلى الله عليه وسلم أزامني من ذن الله أما في أحد النبي شيني أزام اللوكة القور من ذن الله صلى الله عليه وسلم ده قريشاوة lokacin yan maka suna tsoron su tafi madina yan madina suna tsoron su tafi maka amma da aka yi sulhu hudaybiya an yi alkawari kan cewa a samu free movement duk inda mutum yake ya zagaya ya wata ya ba tare da tsoron komai ba wanda ya bata dama ta taso daga maka ta taho madina ko ba tare da samun musulunta ba yene ahadin nabi a nan gurin sallallahu alaihi wasallam to da tazo in ka bata musulunta ba kuma tana da buƙatar agaji a hannun musulmi kuma an haɗa taimakakeniya tsakanin musulmi da arna wanda ya sa wata ke da damuwa a ranta ita tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba afiluha in sada mata zumunci in kyautata mata in ba ta abin da ta zo bukata yan zannuwa da yan kuɗaɗe na iya mata wannan kyauta saboda ka ta fada cikin garari ina ake musulunci na gaskiya da gaskiya ko mahaifiyar ta ce manzon Allah bai san ta zo ba amma kace wani abu Allah ya bi sai ta aika manzon Allah ga mahaifiya ta ta zo kuma abin hannuna ya kawo su na iya ba ta abin hannuna qala na'am kuma Allah ke ta iya ba ta qala ibn uyayna wani malami da ake kira ibnu uyayna sai yace fa anzalallahu azza wa jalla fiha a dalilin asma'u da kuma haifiyarsa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya la yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yakhrujukum min diyarikum la yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hane ku ba dangane da mutanen da ba su yaƙe ku cikin addini ba ba su fita ku daga cikin gidajen ku ba cewa ku zaman to masu biyayya da kuka sawa a gare su wannan ita ce ta ɗauki harar kenan ko in mutum mahaifansa ba musulmai ba ne Allah ya jarrabe su da santsi ba su musulunta ba to babu laifi a iya kyautata musu a wajen zamantakewa ta duniya saboda fadin Allah madaukakin sarki la yahkumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum amma idan babanka gadan gadan fada yake da addini ya ki barka kafin a gida ya ki barka sakewa duk inda ya ganka zaki ne da tsinuwa a kyautata mishi a kyautata mishi baban mashiriki ne arne ne duk inda ya yanka sai tsinuwa sai fifa sai fada na ga can wa sahibin wa fi duniya ma arufa ana kuma la yanhakumu Allah eh idan da wani abu da zaka mashi ya ji dadi sai ka mai ya ji dadi ko da daga nesa nesa ne wannan ya zama to dalilin karɓarsa da addinin musulunci duk abin da ya bukata a hannunka in ya zama to wannan abin makami ne na yakar addinin musulunci zai iya amfani da shi wajen cutar da musulunci nan kuma ba za ka yi mashi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace كيف حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول هذا عبد الله بن عمر ينا سوى رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء سباء فقال يا رسول الله ابدع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخي له من أهل مكة قبل أن يسلم نعم wannan mai ruwar Abdullahi ibn Jarrah yake cewa ya ji Abdullahi dan Umar يقول في الله أكبر أنا شوى رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء عبد الله عمر يا جوان تفافي حلة أنا شوى لا أنا شوى كايا حلة إذا يزمن تو كما دكتا إلي دين complete set من أجي كرم حلة كما ما لسا رأي سي مثلا ذو لبس حلة ko wasan da yake mai masallacin duk kulla ce ko dai an kwala bane saboda na eh masu kananan kaya ne ba lalle ba wata kirka gabacin wando kuma ya ga farar riga a sama ko eh ya sa wata ke da suna a baya ko na'am to sai ga waɗansu kaya sama da ƙasa iri ɗaya ne ana saidawa a kofar masallaci tullatan amma sai aka mutu kuma ibafatu tamizin ko ko ibafatu bayanin ko menene tullatan siyara siyara'a ana cewa tufafi siyara'a nau'i ne tufafi idan ya zama to tufafi akwai takar alharini a cikin shi irin kamar in ka samu riga yanzu za ga lokacin an mata dan ado da zare wanda ba cikin dangin ka bane dan kamar ai tsakiya an daka to wannan tsakiyar da ake ja ita ce kamar zaren wannan da kaje da aka mata wannan suna din siyara'a din suna kiransu furut na eh ya bambanta da aiki na kulta ita duk cikin yadi ne ake bi a kan kowanne tsirkiyar tazara amma ana kiran ta siyara a idan ya zama to a jikin zaren akwai alhariri ko a masa mix da alhariri dalilin wani alhariri ne dalilin sa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa magana to ba'u ana sai da wadannan tufafi malamai suka ce a kofar masallacin a nan ake sai da wadannan tufafi din to saboda suna da kyau sun fita yadda ya dace sai Umar dan Khattab ya ce ya Rasulullah ibta ahadi sai wannan kaya falbat ha yawmal juma'a ka rika sa su a ranar juma'a wa idza ja'aka al-wuqudu da kuma lokacin da baki suka zo ma ashe hadda ana gungurewa kenan ko in za a masallaci ana so a cici idan baki sun zo ana so a kwankwashe ana so a yi fansaf shi yasa ya manzo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara kai wannan in za ka zo juma'a ka hawo bari kowa ya gano ka to a ganta tsatsaf a cikin tsafta da kaya mai shi ka rika sa su a ranar juma'a wannan na kara limanin farfini ko in ka shigo masallaci za ka yi jawabi aka ganka dafa dafa kuma kai fada a kan masu kuɗi abin da zai fara wani zai cewa Allah da kuɗi yake da hasada talauci yake da musu haka idan zai karanta musu to shi sa idan Allah ya hore maka in za ka yi tsatsaf ka yi tsatsaf sannan idan ba shi saka zo maka guri ne da ake so a nuna farfini kar ka fito a gagagaganka kar ka fito a dan kauye kar ka fito a ba kauye da kana shugaban addini kana shugaban unguwa kana shugaban jama'a kana shugaban gari shiga ake sosai takwar jini ta mutunci amma kana ba ta kudin jama'a kuma kana ba a gaisuwa ka sa idan aka ba a gaisuwa ka sa sai mu dauko maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ma girman jasumar ka ka zauna ka gani ba a kai ma yanzu kana shiga abu wani ne ya rako ne din ko riga dubu sai ba ka sai gashi na wannan kasu da uku dubu wani sai ɗauko kala ɗari kai ka san ba dan Allah aka ba ta ba irin wannan rigunan shugabanni sai sai ta karan zanda su wallahi akwai nau'i na guduli a cikin su akwai nau'i na matsala a cikin su akwai nau'i na cin hanci da almundahana a cikin su duk wanda ba ka riga ɗari aka zo ana hayaniya wa za a ba kwangila ya ɗan yi magana kuma ka tuma kafa kafa rigarsa guda ɗari za a samu matsala da to wani ya fi dacewa kan in dai da gaske yake ya san san yan gudun hijira shi yasa wani sahabi da aka tura ya karɓar zakka yadda ya dace a karɓo zakka haka ya karɓo ta ba laifi ba kari daidai da daidai yace haza malikum wa haza malikum da ilayya yace wannan dukiyar ku ce ita ce zakka da kuka tura karɓo ga ta tabbata su yace wannan kuma kyauta aka bani sai ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi sai kada ya zamu tura mutum aiki ya zo sai ga dukiyar ku ga dukiyar da kalmar Hausa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zaka fassara kalmar sai mutum ya koma gidan baban shi a fada Hausa mutum ya koma gidan uwarsa ya zauna ya gani a kai mashi in ba baka ubu sunan ba su baka riga ɗari ba sai suka ba ku kai kaka ba amma kudin da ka kara na halaliya na albashinka na gumunka ka ce shi ado da shi babu ne ko kuma ka ga mutane al'umma ni fa da zan muku bulki a cikin kudin bai tilmali ina da bukatar a ware mun dressing allowance ana ware alƙalai ko ana ware sauran mutane aka ware gwamnati babu ne sai mun yaje maka a shekara kai dinki kala goma ko kai dinki kala ashirin shi kenan babu da shi yayi amma ne ka maka dubu da matsala sai ce to ka sai waɗannan tufafi din ka rika sawa ranar juma'a da ranar da baki za su zo maka ka ji bayanin manzon Allah sai ce a a inna ma yalbasu hadhihi wanda yake sa irin wannan tufafin man la khalaqa lahu wanda bai da rabo a lahira yake sa irin wannan tufafi a ita matsala ce mun ce a yi abin kuma na Allah ce masu adam ba su rabo a lahira suka ce abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda alhariri da yake cikin wannan tufafi da shi abin da hana manzon Allah sa fasu saboda da kansa ya faɗa yake da alhariri da bone yace Allah ya haramta su da ƴaƴa maza na al'umma yace wannan na arna ne a duniya namu ne da zamu ce su ado da su a lahira sannan mata su ma a wajen alharinin da gol malamai suka sa musu ka'idoji wajen adan da shi akwai wanda in ta sa gol sai ado da shi ba ta ba da zakka ba yar wuta ce akwai wanda in ta sa gol sai ado da shi ba ta ba da zakka ba ba matsala kuma duka a cikin mata na'am sai ta inna ma yarmaku hadhihi man la khalaqa la fa utiya an-nabi sallallahu alaihi wa sallama min hadhihi hulali to ba manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan maganar kuma sai aka zo maka kuma da wasu kaya daga cikin wannan kayan Umar ya gani sai a kawo kamar set goma ko set ashirin wata kin an kaso da aka fi kisa yiwa sai wa manzo Allah ya kawo set ashirin ko to set goma daga ciki to ya za a yi kuma ya hana a sa a je kuma masa kyauta a cikin ta da haka da aka kawo masa kuma sai ya karɓa fa arsala ila Umar bi kullah cikin irin wanda aka ga masa sai ya ba kai na Umar ma sai da ita kai ma to ga wannan kufa fa qala ta Umar dan Khattab yace kaifa albasuha taya zan sa ta wa qad qulta fiha ma qulta alhali ka faɗi abin da ka faɗa a kan ka ce marasa rabu a lahira ku ce sa wannan kuma ya zaka bani ka an ne za ka gane kama hikimar shafar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala inni lam bu'ikaha yace ban baka ba litalbasaha domin ka fata lakin ko walakin sai dai tabi'aha ya sai da ita aw tafsuwaha ko kuma ka ba wani amfani da ita wani da dalilin da yasa na baka ai fami ne masu tsada ko kuma an hana musulmi su yi amfani da shi sai a yaya ka iya zuwa kasuwa ka saida wa arna sai ka yi amfani da kuɗin ba kana da kashe kuɗi ba ba ma ki a dangin ka akwai arne ka iya bashi ya ina tabi'aha aw tasuwaha ko ka yi amfani da ita ka saida kuɗin ka yi amma ka kada kake amfani da kuɗin ko ka kifa ta don a dangin ka fa arsala biha umara umaru sai umar ya aika da wannan tufafi ila akhi lahu min ahli makka zuwa ga wani dan uwansa cikin mutanen makka kabla an yuslima kafin ya musulunta da aka sai sa da zumunci da ita wasu suka ce dalilin da yasa Umar ya aika masa har garin Makka shine yana kwadayi ne karba addinin musulunci a dalilin wannan shafka da ya mashi kire yanzu da muka yi fada da ku muka raba gari muka yanke alaka ba mu yake bane dan ba ma kano ku mun yake dan muna kwadayi ku shigo addinin musulunci yasa ma da na samo daga sanna aiko maka suka ce Umar da suka yi kuma da yasa Umar ran kafabi ya turo masa wasu suka ce wanda ya aika wa ɗan mutum da suke uwa ɗaya da shi mahaifi daban ko kuma ubansu ɗaya ni ma ibnu al-khattab ne amma uwa kowace tasa daban dan uba ne kenan ko kabla an yi ma kafin ya musulunta na'am to me muhaddisa da cikin hadisi ne babu birrul walidi mushrik ko sada zumuncin mahaifi wanda yake mushrik me muhallu shahid a cikin hadisi na'am ya sada zumuncin dan uwan shi kafin ya musulunta in za a iya sada zumuncin dan uwa kafin musulunta min babul aula a sada zumuncin mahaifi kafin ya musulunta wallahu ta'ala ala malam kuma yace ma bangaren mahaifinka wata ilmi ne ya karba kyautatawa dan uwanka a dalilin mahaifinka kyautatawa mahaifinka ne babu malam yace wani babu ko kuma babu la yasubu walidayhi kada mutum ya zagi mahaifin shi حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم عن عبيد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن كفى عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من الكبائر ينا daga manya-manyan zunubai an yashkima rajul walidaihi mutum ya zagi mahaifan shi fa qalu kaifa yashkim ya fa mutum zai zagi mahaifan shi qala yashkimu rajula fa yashkimu abahu wa umma shine ya zagi mutum sai shi wannan mutumin ya zagi mahaifiyar shi ya zagi mahaifin shi ka zaga ya zaga ko to in ka zaga ya zaga ko wanda ya zagi mahaifin shi wannan manya ne cikin manya manyan zunubai da Allah baya gafartawa sai ka zauna ka yi zaman istighfari da tuba na musamman Allah ya tsare mu حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جرير قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسف الرجل لوالده كما يقول لك الله دم عمر ودم عمر yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin manyan manyan zunubai da ya jawo wa mahaifin shi zagi an yanka sifa ka nemi a zagi mahaifanka manya manyan dattawa suna zaune ka zo ka daga musu kura suna zaune ka zo wuro musu warin ganye suna zanye ka yi tangani za ka faɗo a kansu sai ka san za su taɓa mahaifin ɗan banza ɗan malalata ko ɗan iska ko wasu ke ɗan shegiya ka ga ba ba za ta bane shegiyan ba ba ba ka ce shegiyar ko to irin waɗannan maganganun da za ka jawo a gaya mahaifanka manya-manya da cikin manya-manyan laifuka Allah ya tsare mu babu uqubatu uquqil walidain babu uquba ga wanda ya saba wa mahaifi san abani ta magana akan silatul walidain ko ko birrul walidain to yau idan mutum ya saba wa mahaifin shi meye matsayin sabawar cin a duniya حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة عن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحيم يتبع ومن ذنبي أجدر يفتن شنكا أن يعجل لصاحبه العقوبة أجدر سوى ولم يذنب عقوبة أخيش مع ما يدخر له tare da abin da za a hajje mai a tattala masa don gobe alkiyama min albaghi sama da albaghi ne kalbi ta gona da iri ko tsallake iyakokin addini wa qati'atir rahim da kuma yanke zumunta wannan ukuba su a duniya Allah madaukakin sarki ke saba ta tsallake iyakoki tsallake dokokin addini yanke zumunta wannan ko ta ɗan uwa ce ko ta iyaye ce to tun a duniya Allah ya aiko da bala'i kuma sau da yawa an sa zaka ga ayi mutum ya yi san zango tsallake mahaifansa ya gudu ya bar sai Allah ya jarrabe ni da jinya ya kasa tara komai a kwaso da a amalanke kuma a zubar a sauran wace musu tun a duniya ta Allah madaukakin sarki sai ka je ka yi arziki sai Allah dora maka masifa ya hada ka da barayi a fassara ka kuma ka dawo ka musu a wulakanci tun a duniya haka Allah madaukakin sarki ke kunsa ko kuma sai ka tara kuɗin ka tara ka ɗabi aya ka tattale su ƴaƴan su wawa ke kuɗin su gudu su barka ko kuma ya ga kafa su sun kafu garin ka ya kare kuma su kere su barka ka kai su Lagos da suka ka kare daga Lagos su koma Odisha saboda kai ƴaƴanka suna gumal kai kana Lagos ƴaƴanka sun gudu Odisha kuma ka hau mota da yau da ya gagare ka saboda kana kwanta ba ka da lafiya tun a duniya haka Allah madaukakin sarki ke azabto da ukuba wanda ya saba wa mahaifin shi Allah tsare mu da saba musu حدثنا الحكم بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قال كل الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متكئا فاحتفظ قال والزور Imran ibn Husayn yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai ba ta kudu na zina me kuke cewa dangane da yin zina wa shurbil khamr da shan giya wa sariqa da fata da za ku ci a kansu me magana ku mutum yayi zina ya kuke kallon shi har kudu mutumin banza wa shurbil khamr in ya sa giya fa shi ma mutumin banza wasarika in yayi kata fa shi ma haka na kuma sababai sani kenan kulna sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su sune mafi sani wannan kuma cikin sai kuma sahabban ne ko da suna da abin da za su ci suka yi shiru ne wata kil akwai karin fa'ida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kika manzon Allah baya nan in aka tambaye ka in kana da abin da zaka ce kace ko ba abin da za ka kara sama da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko sama da abin da alqur'ani ya tabbatar amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gurbi na kari da har da zai rasu ya yi hadisi kuma hadisin hujja ne har a gobe kenan ko da haka shi zamanin manzon Allah sun faɗa wata irin sun faɗa ne dan kwaɗayin za a samu kari قال في سكة هن الفواحش كما قال في هن الفواحش su ne fa waɗannan dukkanin su alfasha ne jam'i na fahisha alfahisha ne da laifin da girmansa ya kai muni kuma kowa na jinkamin shi wata kiran kaɗan da ke duniyar zamani ta yanzu ba inda ba a kyamatar zina duk wata al'ada da aka yi a da suna kin zina da za ka gane kuma ana kin zinar a yanzu inda shugaban amerika ya yi zina mai yayi kallo duka sun halatta ta sun ce ku fito da ƴaƴan ku yi zina a ba su yanci a yi kaza a yi kuma amma su kuma su yi zina mana ai ba da bai da tarihin abin da ya faru tsakanin Monica ko da kuma Birkilinton ko zina ta yi da ita a cikin ofis sket ɗin da aka ɗauka aka za akwai ƙwayoyin halitta na mijin wani abin da ya kada shi zaɓe a karo na biyu kenan ba kamar zaɓen da ba lawaran da ba ta yi bayani da shi ba ba irin kotun da ba a zauna da lauyin da ba a zauna da shi ba kenan har a gurin su zina laifi ce kenan to wani abu da duk wata al'umma za ta yi ittifaki akan bahi da kyau bai dace ba wannan ne ake kira sa fahisha na har gurin har a wajen bare ba a zina ko na'am to malam ya ce har a wajen bare ba a zina kowa da matarsa kenan ko na'am haka shan giya shan giya duk masu hankali ba sa shan a bakar sadiq an tambaye shi me yasa bai shagi a jahiliya bai ce saboda baya so fita daga cikin hayyacin shi wanda suke sha su kuma sun ba da hujja da cewa suna so su yi kyauta in mutum ya shagi ya fita daga hankalinsa duk abin da ke a zuwa ya dauka ya bada shi yasa to aka zo tarihin sahabbai a da wanda ya shagi ya ayyabe da cikin giyar saboda yana sha ne don ya yi kyauta to ana kare cikin fadalar wanda bai sha ba ana kare cikin fadalar yi ba saboda yana so ya mallaki hankalinsa kar ya yi tambaye kar ya kuma ya yi bari sa ko kuma da bai bari sa ba a gaban yara yana da gudun alfarma wasarika aka fata in kana zo ga sata ka ce fata da dabi ta aka tana ka mun kai kallo duk wani gwamna da kasan aka mai fata wallahi hankalin sa tashi yake duk wani ciyawa in yi satar kuɗi aka mai fata wallahi bala'i yake ko a gidansa ba aka mai fata Allah ki ba san jarfa ko ba da yake san fata sai manzo Allah ya ce to dukkanin su alfasha ne wa fihinna al-uquba kuma akwai hukuma dukkanin su a kansu hukuma ne da wani hukunci da Allah ya iyakance cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam punishment zina tana da horo ko in bai aure ne a kashi in bara aure ne a mai bulala da ko shan giya fa akwai hukuma akwai bulala 80 ko sata fa akwai yanke hannu dukkanin su akwai hukuma cikin su kuma dukkanin su alfasha ne sai ce to fi hinna al-uquba wa hudar fawahish wa fi hinna al-uquba sai ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir amma in gaya muku manya cikin manya manyan zunubai da haka yanzu an baka zina kuma kana laifin gaba to akwai matsala kenan bokitin ka da yoyo ba ka shan giya amma kana faɗowa a laifi na gaba akwai matsala waɗanne ne aka bar muka ba'in sai ce ashirku billahi azza wa jalla shine shirka da Allah madaukakin sarki in ya zama dole kuma ba dole da kai zina da kai shi shirka gara mazinaci dan shi mai zina na da damar da Allah zai yafe miki ko bai tuba ba amma mai shirka in aka je lahira wannan aikin ya baci babu ran da zai sallama da gidan wuta shi wannan kalidan fiha Allah tsare mu me bin shi a wajen girman laifi sai ce wa uququl walidai akwai saba wa mahaifa wannan saba wa mahaifa babban ne cikin manyan manyan laifuka gara masinaci da wanda suke faɗa da mahaifin shi gara masinaci da mai wa mahaifin shi gungune gara mazinaci da mai kin zuwa aikin mahaifin shi haka yake a musulunci amma a hausa ba haka bane ba ko mutum sai wa bansa kiwa kuma sai ya fito jijiya yi ɓarawo da shi kaga ai ba shi ba kamar baya ko ai gara wanda yayi saka da wanda yake zuwa alfa mahaifi shi wannan ne a musulunci amma a hausa sai a ga ta a gara wannan da yake zuwa alfa mahaifin sa ko wata kana garba da shi a ce masa yaran ta ta aku na gudu shi sai shi ma da hada da wanda zaman sa a ba haka ake gyara ba wallahi ba yarin ta a hore shi yaro dan mai tsitsi mahaifinsa ya haife ni yayi kuka ya ake ni yayi kuka yaki ku dan kwangwali kai shi mana in babba ne ku ta mace shi ya wasu ku ta aka ga munan fa duk rabu da yayin lafiya eh in dai haka za ku yi yayin gaskiya ta mutun da majalis dan wannan ne da aka tsira banu isra'ila do ila da nabiyina kafaru bi bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam kanu la yatanahuna amma kare fa'alu babban da kuma shine ba sa wa tabatar junan ku akan laifin da suka aikata da haka mutum ma iyayensa gungune bai kamata ya zauna a cikin ku ba mutum ba ba shi mai masa bai kamata zo cikin ku ba yadda kuke kai kaman dan kiya farawo mazinaci ya kamata ku kai gaban mutumin da baya so ta zama ya kai shi wa ku kullu alai wa kana mutaki'an lokacin da manzo Allah a bashara laifukan guda biyu a zaune yake fa atafaza shine sai tashi zaune kala sai yace wa zur da zancen zur shaidar zur ko batunan zur maganar da babu gaira babu dalili babu tushe ka kirkire ta ka faɗa kawai dan ka birki wannan mujanar bala'i Allah madaukakin sarki ya tsare babu buka'ul walidai babin da yake magana dangane da kukan mahaifa ya mutumin da suka yi kuka saboda shi حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراف عن قيصلة ونين قيصلة أنه سمع ابن عمر يقول من وجه قيصلة أبايا ko ba wuce shi ba mun wuce qaisalatu bin bayyad wanda yace kuntu ma'an najidat ko fa afaqtu zunuban la araha illa min al-kaba'ir ɗaya daga cikin khawarijawa wanda muka ce cikakken sunan sa shine aliyu ko to qaisalatu sai yake cewa ya ji abdullahi dan umar yana cewa buka'ul walidaini min al-uquqi wal kaba'ir kukan mahaifa yana daga cikin sabawa mahaifa kuma cikin manya-manya ne cikin manya-manyan zunubai min al-uquq sabawa mahaifa ne wal kaba'ir kuma babba ne cikin manya-manyan laifuka Allah madaukakin sarki ya tsare haka Faisal ya faɗa kaga a can tambaya ya aka lissafa mashi ko amma anan da yazo sai ya saka ya ce ma faɗa kita ya ci Abdullahi dan Umar yana cewa kuma ya ji din da shi ake gaya wa ko sai ya ce sabawa mahaifa yana cikin sabo kuma yana cikin manya manya cikin laifuka babu da'awatul walidai babin da yake magana akan addu'ar mahaifa in mahaifa suka wada addu'a suna da bukatar su yanka rabu ko kuma karabiya ta a wajen Allah madaukakin sarki حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أن يحيى هو ابن كثير يحيى ابن كثير كنا عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من سرد أمس السبت أجره ياتي ثلاث دعوات أدعوه بدعوه مستجابات لهن Allah maɗaukakin sarki na amsa su ko ababen amsawa ne karɓaɓu ne la shakka fihinna babu shakku ko na kwabo a cikinsu da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta ta kowace irin fuska sai ka zalunci mutum yace Allah isa ko bai ce Allah isa ba an gama zaka rikicin karshen shekara wanda ya zalunce mu ko jami'an gwamnati ne ko 'yan kasuwa ne suka rike man fetur aka sha da tsada ko mu yi addu'a ko mu yi addu'a ba Allah yana kallo Allah ya in dai an zalunci mutum akwai a ciki yan kasuwa ka toye mudu ka rage mutum kwaya da za ta shiga cikin kwanan shi yayi Allah isa ko kare Allah isa wannan addu'a ta sa ne karɓafiya ce ka danne hakokin mutane akwai Allah isa an baka kai hanya mai kyau kai burzu burzu in dai mutum ya hau ya fasa taya yayi Allah ya isa ko aka yi hadari aka yi Allah isa ko aka ce Allah ya isa dukkanin su waɗannan addu'a sai sun hau kansu wala da haka na bala'i yana da yawa wani sai a bashi kwangila ga certification na kwangila amma ya rage karfin rodi ya rage suminti ya yi mutum dubu ɗari sun shiga ciki gini ya yanke su faɗo a yi kuka cikin da su suke addu'a wallahi sai Allah madaukakin sarki ya karba da'awatul mazlum ta kowace fuska kaza ne su mutum kai ko yaro ne ba abin da ya ma karan ne ya ce Allah ya isa an gama Allah ya karbe shi wallahi sai wa yara sun Allah ya isa to duk wannan yaran da suke Allah ya isa Allah madaukakin sarki ya karbi wannan addu'a ba shakku karba siya ne da aka ji wanda ka san ka zalunta Allah ka nemi gafarar shi a takan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo har da yazo da su a kakan nuna sai sai masa duk wanda ya san na mashi laifi ina neman addu'a ya yafe mu in bai yafe mu bai zo ya rama sai daga cikin sahabbai ya ce manzon Allah ne ka taba duka na ta aina ce a ciki ko sai Allah ya ce ramawa zai yace to zo ka rama ya ce yadda na yaye riga haka maza Allah ya yi masa riga da aje gaban Allah Allah ya nema masa haƙi gare yayi yana yayi riga sa ma yayi ta sai hada cikin sa da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da kuka yace abin da yake ta addu'a ke da kafin ranar duniya ta bace shi ma ya yi masa yanzu da yace ya Allah kai ba da kake kan bako albarka so yake cikin sa ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya to amma manzon Allah idan zai ji tsoron ya je haƙƙin lahira da haƙƙin mutum zai tantance mu zaman to mun nemi haƙƙi a yafe mana amma kuma wannan kar mutum gwamnati ya amfani da wannan damar ya sace kuɗin al'umma sai ya zo ranar da zai haka oba ya kuka ce jama'a ku yace mani kaga akwai wayo ba irin wannan bane wallahi shi fa duk laifin da ake magana laifin da ba ganganci a cikin shi ba yadda za a ba mutane laifi da ganganci kuma gaban hannu ba ka ta aya ku juna ba wani ya juna wallahi kuma dan kai da komishinoni kun ya juna mu talakawa da muke karkashin shi a zami fa za ka mai gida gida ne biyar ne maka aka da wannan lokacin wani kafin ke hannu ba ya mutu Allah tsare ni wa da'watul musafir addu'ar matafiyi ita ma karbabbiya ce mutum a halin tafiya in ma addu'a karbabbiya ce wannan yasa su habbai za ga suna kokari dan uwansu in yana cikin halin tafiya ya musu addu'a kai ma kana tafiya sai ka tuno wani yaron ka yana kwance gida bai da lafiya to Allah ubangiji wani ka bashi sauki Allah ya yafe mishi wani Allah ka mashi kaza wani mai bukata kaza ka mashi kaza duk wanda ka tura shi kana cikin halin addu'a ne ka mashi addu'a saboda karɓar ya ce babu shakku a ciki wa da'awatu walidaini ala waladihima da addu'ar iyaye akan ƴaƴansu in dai iyaye sun yi addu'a sun ce alasi ne wallahi ba sa bukatar su yanka rago suna wannan addu'ar addu'a ce a wajen Allah madaukakin sarki lokaci ya gabato da dogon hadisi kuma za mu karanta insha Allah ta'ala حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيب عن محمد بن شرحبيل أبي بني عبد الدار عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد الا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج manzan Allah Abu Hurairah ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani abun haihuwa da yayi magana fi mahadin a cikin zanan goyo illa Isa ibn Maryam a ce Isa dan Maryam sai ce maki sallallahu alaihi wasallam sannan annaba ma kina ana yake musu sallallahu alaihi wasallam ko wa sahibu Jurayj da kuma abokin Jurayj kila sai aka ce da manzan Allah ya nabi Allah وما صاحب جريج وانا لكم ابو جريج قال كما الله تعالى فان جريجا كان رجلا راهبا في صومعه له شو جريج wani mutum ne rahiban wani ne da rahib fasto kenan ko rabaran ne mom kenan ko na man ko mai ibada kenan ko na'am to mutum ne mai ibada fi sauma atin lahu a cikin wata bukash wa kana ra'iya baqari ya'awi ila safali sauma atihi sai ce wani makiyayin shanu shi kuma yana fashewa a kasan wannan bukar tashi in ya dawo ciwo rana ta tashi kuɗin da inuwar wannan bukar ta fasa kara ya kuma sai ya zauna a jibi wannan inuwar ya huta wa kanat imra'atan min ahad al-qaryati wata mata cikin ma'abota ko ƴan ƙauyen wannan takhtalifu ila ra'i ita kuma tana zuwa wajen wannan makiyayin dan su yi fasikanci bisa dai juyar jiyarwa da take zuwa da akan haka a wannan dai matar tana zuwa wajen wannan makiyayin ya fasikanci da ita fa atat ummuhu yawman wata rana sai mahaifiyar Jurayj ta je gurin shi fa kala tace da ya Jurayj kai Jurayj wa huwa yusalli daidai lokacin yana sallah faƙada fi nafsihi wa huwa yusalli sai ya faɗa a ransa daidai lokacin da yake sallah ummi wa salati mahaifiyata da kuma sallata far'a an yi usira salatahu sai ga cewa yake ta sallar shi ma'ana in an ba mahaifiyata sallah ta bai ko dore da sallah sai tambayi ransa sai ga dore da sallar shi ثم صرخت في ثانية ya sake kwarara masa kira da ya turai fa qala fi nafsi ummi wa salati far'a an yusira salata wuce ya wuce da sallar shi thumma saraka fi salisa ta sake kwarara masa kira na uku fa qala ummi wa salati yace ga mai ya ta ga sallar far'a an yusira salatahu sai ga cewa kike ka sallar sai gaba da sallar shi fa nan ma lam yujibha da bai an ka mata ba da ran ta ba ci ko ta taso tun daga uwa gari ta taho daji dan da ta haifa a cikin sa mai sura uku ya yade ta qala sai tace la amataka Allah ya jurayj hatta tanzura fi wajhi al-mumiqat la amataka Allah kada Allah ya kashe ka ya jurai kai jurai kada Allah ya kashe ka hatta tanzura fi wajhi al-mumiqat a sai ka kalli fuskokin karuwa in dai ne uwa zan kira ka ka kyale ma'ana ba za ka zo ka ga babar ka ba saboda ibada ko to kada Allah ta ce ka sai hada ka da karuwa ka zaɓo da ya fi daɗi kenan ganin karuwa ne ya fi kyau ko ganin mahaifiyarka ne ya fi ƙarfi kun man sarrafa tana faɗar wannan kawai sai ta jiya ta gama addu'a shi ne abin da Imam Bukhari ya kawo da'awatul walidai fa utiya al-maliku bi tilka al-mar'a ana nan ana nan wannan matar kawai sai ta yi ciki sai aka zo wa sarki da wannan matar waladat ta aiwu ba miji kake na har a zamanin birejin zuna din da muka yi magana a kan ta fata da daɗi ko shi yasa wannan mata da ta ruba mijinta aka ɗauke ta aka yi ta wajen sarki fa kala sai sarki ya ce min man daga yana kika samu da wallahi wannan mutanen jahiliya kenan da suna kankamin mata ta aiwa a garin su babu da ba miji yanzu kuma ya zama oda a garin kusan kowace unguwa da ɗan sheki kuma ba ma jin komai Allah ya kyauta wala na da bukatar mutane su gyara da kyau mutane su tsaya tsayin daka wallahi ƴaƴan shegu sun yi yawa yasa mun kaji wasu sala kana jiyo ta za ta balle kana jiyo ta za ta balle kana jiyo ta za ta balle wallahi da duk wata al'umma da gani ba sa son kan zina kuma ba sa son zina abun kunya ne a ce da uwa da uban shi a gari a ce kin yi zina wai ga da sauri ya kawo bangare na jiki wallahi abun kunya ne Allah ya sani da aka aka yi ta wajen sarki ce daga ina kika samu wannan dan qalat bi jurayj sai take jurayj qala sai sarki yace a fahimu sawma ita me bukkan nan me ibada matsala in siyasa da malamai kenan ko wata kali yayi wa'azi yayi wa'azi an sahi a tarku zaka tana ba da take yace a fahimu sawma me bukkan nan qalat na'am take shi mana qala sai ta ihi dubu sawmata ku ruhe bukkan doka ta farko kenan yasa yanzu kana taba zai fiye su kwace over ko a kwace over shi a kore shi sannan matsala ta bi a ga akan yi kotu imana ba ce a ruhe sannan kuma ga ku kotu wa atuli bihi sannan ku zo da shi wala duka halin su iri ne fa darabu sawma ata da haka suna zuwa kawai suka fara dukan bukkar tashi bil bu'ud da gasura ba magana ba sallama ba fito ba kwaye danka ko ana ba ta fara taron ɗaki kaka kaka kaka kaka kaka kaka a ta waka gaba ɗaya da tafi a ƙasa faja'alu yadahu ila unuqihi bi hablin suka kama hannayensa suka dora a wuya suka daure tam maimakon malam ya daure wa malam ake daure ku butar malam ku shi aka daurin butar malam din sun mamtsuli bihi sannan aka tafi da shi famarra bihi alal mumiqat irin abin da ake wa ɗan kato da gora suke ko an kai sata a shafa maka goda a zagaya da kai a gari tsohuwar al'adar shi ma da aka ɗaure ana zagaye gari da shi kamar rabi ne alal mumikat kuma sai aka fito da shi ta unguwar karo wata tuka da warwara kenan ba sa san zina amma kuma tana da unguwar karo ya hayo ana yi kenan ko ba inda ba a zina ba inda mutanen ba su yi kaurin suna zina ba amma kuma ba inda ba a kyamatar mazinata kuma ba inda ba a san mazinata kuna kin su kuna kyamatar su wata kilin kamfen da kuma sai sai kun je gurin su fa marra bihi alal mu'minin sai aka wuce da shi kan unguwar karuwa fara'ahunna ya hada ido da shi suka hada ido da shi fa tabassama sai ya murmushi a samu zoga kenan ko yanzu ya gane me yasa aka daure shi kawai ganin karuwai da kawai sai ya murmushi fa da fassama sai ya murmushi wa kunna yanzurna ilayhi fil nas su kuma suna kallon sa cikin mutanen da suka zo kallon shi mutane aka ce ai malam yayi zina da gudu za ta in kudin baka mai kace yanzu na zai hada gari ko haka yanzu na kai yanzu na zaka hada gari in ka zaka yanzu nan zaka hada dan haka duk wanda shigo sun addini yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya tsare maka imanin sai tsare maka da awashi ne muke makon Allah madaukakin sarki ba a iyawa ba a gamawa sai da taimakon Allah madaukakin sarki Allah tsare mu Allah ya kiyaye fadar al-bari sai man sarki ce matar ummu hazi me wannan matar take da awa a kan shi me take kadi qala faƙar da malik matar umu hali me wannan matar ta ce faɗi abin da matar da ta faɗa gaskiya ne kada sai gure ce matar umu mene ne take riyawa me ta faɗa bai ma san me take faɗa ba ai ku ta riyawa ne to duk da aka aka kawo matar umu me take faɗa kada ta kalke ce ta umu anna walada haminka ta ce ɗanka ɗanka naka ne walada ha ɗanka minka naka ne daga gunke yake kada an ce ta zuɓi ke ce kika ce danki na wani qalat na'am ce kwarai kwa sai ka miji a an ga wani hadisi ne ga ta gaban alkali malam ya ce bai yi ba karuwa ta ce shi ne subhanallah Allah kake garabe mu Allah ka kare mu tace na'am qala sai ce aina hada sabir to ina yaron da ake likitin a kan shi a kawo shi aina hada sabir ina wannan yaron yake قالوا هذا هو في حجرها wannan shine akan cinyarsa fa afaqala alayhi sai tun kari yara fa kala yace man abuka kai yaro waye ubanka kaje mutanen kuma Allah ke su mutanen Allah ba su da shakku tsakanin su da Allah madaukakin sarki amma ban su kai karkace man abuka an yi ta ba za a maimaita ba na'am wanda da jinsa ba kaka bi ha ukasha ko ukasha ya riga ka na ka yanzu aka mai dari sai zo ka ne ma hanyar da Allah zai fitar da kai amma ban abu ka laro ba abin da zai taimaka man abu ka yace waye mahaifinka kada sai yace ra'i ko ra'i al-baqari mai kiwon shanu makiyayi shi ne ubana ai an gama kenan ko yau wata hujja ce da Allah madaukakin sarki baya bukatar wata hujja a bayan shi to shi yasa bayan Allah na kwarai wanda take da yaqini tsakanin su da Allah Allah baya kunyata su wallahi yasa kuma manzo Allah ya bada shawara ta'arraf ila Allah fi raqa'i ya arifka fi shidda lokacin da duniya take yi da kai kake yakayawa kake jin daɗi ku shiri da Allah ku shirya da Allah a daidai wannan lokacin da matsala ta zo kana ɗaga hannu ni kenan an gama wallahi kana addu'a Allah ya sa an gama ta bayan Allah na kware wallahi ba su da shi ya sa mutum a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwansa ya balle wani hakori ne aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za'i fa wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhna bil udhni wal sinna bil sinni wal juruha qisas sai qisas za'i abada hakori
yace manzon Allah hakorin dan uwa na za a za a kare yace haka za a kare haka Allah yace to wallahi ba za a cire ba
saboda yana da yaƙini shi tsakaninsa da Allah da kyau yayi bayanin dan uwansa a ce za a yace wallahi ba za a cire ba yana gama rike bakin sa yan uwan suka ce manzon Allah abincin da ya zo da haka mun hakura din ya ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah yana da wadansu bayi in suka rantse ma Allah sai Allah madaukakin sarki ya fidda su baya kunne ta kuma ba su kare ba wallahi yau kai ma ka daidaita tsakaninka da Allah tayyib ta'amak ka kyautata abin da zaka ka kuma ka jaba du'a au kama qala sallallahu alaihi wasallam shi mai tsarki in ka roki Allah sai Allah madaukakin sarki an samu kai kuka kai ibada ka nemi kusanci da Allah kar ka manta da shi a kowane hali wallahi kana shiga matsala Allah madaukakin sarki zai fita ce waye uban zai ce ra'ayin bakari shi an gama ba wani abu da za a kara daga nan qala al-malik sai sarkin ya ce ana ja'alu sawma'ataka min zahabin bukkan ka modela da zinari ya san sun yi laifi wancan abin da aka yi da farko a kuskure aka yi shi ana da bukatar a biya shi mu mai da fuskar ta koma ta dinare su malamai yanzu ne sun sayar yau shugaban kasa ko kuma da kansa ya kira shi yana tambayar a wani gari za a gina maka gida ai an gama sai ya fi na kowa ce wallahi sai ce a na ja'alu kama ta kamin zahabin alallah sai a'a kala min fibba a yi na azurfa san a ba gida na gol a'a amma na azurfa ce a'a kala fa ma na ja'aluha to da me za mu gina ba gidanka kala ruduha kama kana kuma da ta kamar yadda ta ce bayan Allah na kwarai kenan duniyar ba ta rudin su ba duniyar ba ce a gaban su tsakanin su da Allah madaukakin sarki to yau da aka gina masa gidan gol ko aka gina masa gidan azurfa shikenan madadin ibada ta yanzu goje goje azurfa da gol zai koma kuma madadin bawan Allah ya dawo hadis dirhami ya dawo abdu dinari maimakon ya bauta wa Allah zuwa kan dinari da azurfa zai shiga bare tattalin dinari da azurfa zai ta amma da ta kamar da suke rutu ba kamar kana in an samu lokaci a share ba samu ba kwanta a kan kura qala kamar ladhi tabassamta ko kamar ladhi tabassamta to me yasa ka murmushi ko saboda me yasa ka yi murmushi ai kowa na da labarin ya murmushi ko ya mutum an kawo ni ana atile ana yego kuma aka bada labarin yana murmushi me yasa ka murmushi ni yanzu yana Allah fitar da akwai ma bin mamaki a cikin murmushin ka qala amran araftuhu wani al'amari ne da na san da shi shine sa na dariya a darakati da'awatu ummi yace addu'ar mahaifiyata ce ta fada ni a duka ga kargan bawon Allah wani na cikin bayan Allah na kwarai ko ya killace kansa ya koma da dare da rana addu'a yi amma da uwar ta mai addu'a sai da ya kama shi sai da ta kama shi to yanzu kai kawo ubanka bungule ka guje masa ka kaurace masa ka musguna masa kuma ya Allah ya saka cewa ka kama ka wala ko rigar bala'i gare ka ko rigar layu ko rigar masifa ko rigar mai gare ka ko kwana sallah wala sai ta kama ka wallahi inda sai ta kama ka yasa Imam Bukhari ta wata akan babu da'watul walidaini ko buka'ul walidaini ko addu'a da'watul walidaini in dai iyaye sun yi addu'a wallahi sai ta kama ka da'a adrakati da'watul ummi thumma akhbarahum sannan sai ba su labarin abin da ya faru tsakanin shi da mahaifiyar shi da haka in bai so ya zauna lafiya kallau in dai mahaifiyarsa za ta mai addu'a to ya tabbatar mai kyau in mahaifinsa zai masa addu'a ya tabbatar mai kyau yana ji sun yi in ba ta da daɗi wallahi tun a lokacin ya yi kuka ya ba su hakuri sai aka yi ne zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya ce mana anan za mu tsaya lokaci na gaba insha Allah sai mu magana akan hadisin da yake magana ko wanda yake magana akan bishiro da addinin musulunci akan mahaifa Allah ya samu dace wannan ga tambayoyi malam yace malam ni dai sana'a ta sai da atamfofi idan kuɗi hannu ne naira dubu biyu idan kuwa bashi ne wato ƙarshen wata naira dubu biyu ɗari da ɗari uku malam menene hukuncin wannan kasuwancin nawa domin wata abokiya ta ta ce da ni wannan cinikin ruwa ne shi ne nake neman ƙarin bayani wallahu ta'ala in kuɗi hannu dubu biyu idan ƙarshen wata naira dubu biyu uku dubu biyar da ɗari uku ko wasu malaman suka ce ya halatta wasu malaman suka ce bai halatta ba ina bangaren da suke kallon cewa bai dace ba babu mu'amala mai kyau a cikin shi wasu malaman kuma suka ce shi a kansa hadisin manzon Allah ke tabbatuwa man ba'a bai'atai bi bai'atin wahida falahu awkasuhuma aw riba duk wanda ya ciniki guda biyu a cikin ciniki guda ɗaya to ko ɗauki mafi kankantar ko kuma ya riba a tamfa ɗaya ce in kuɗi hannu dubu biyu in ƙarshen wata dubu biyu da ɗari uku kaya ɗaya ne amma farashi kala nawa kala biyu sai suka ce to falahu aw kasuhuma ko dai ɗauki kasan dubu biyu aw riba ko kuma ya riba ko kuma ba ka ce kika tabbata dubu biyu da ɗari uku da mai bani da mai kuɗi hannu babu laifi a riba iya kayan da take shi in mutane sun ga dama su siya mutane sun ga dama su barka da kayan amma duk da haka shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cewa ya inna Allah yuridu abdan samhan ila shara samhan ila ba'a Allah yana son bawa mai saukin hali lokacin da zai saya mai saukin hali lokacin da zai saida idan zai saya ba zai takure ka ba kuma idan zai sayar da ba zai takure al'umma ba haka abin da ya fi dacewa shi ne a sautata wa al'umma kuma babu laifi a baku bashi idan suna da bukata wanda kuke mu'amala mai kyau Allah ya samu dace mala a sanar da iyan menene Oke, a sanar da ‘yan uwa a daina shigowa da mashin cikin masallaci ranar karatu akwai gurin ajewa a gaban masallaci shi ke nan sai insha Allah wani lokacin ana dan samun matsala ko wajen fita ko kuma idan guri ana da buƙatar a yi sallah a gurin bayan da matukan sukan dan tushe gurin da Allah a yi haƙuri ake sa su a gaban masallaci in an samu yan uwa da za su tare su in ba samu ba kuma a ta wani ko na masa da baibai ya sa masa karkiya assalamu alaikum Allah kara mana lafiya da sauran Allah Allah kara mana baki daya malam mutum ne ya mutu ya bar mata biyu da iya uku mata amma iyan mata suna da iya maza da mata kuma akwai iyan ƴaƴan mamacin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to tambayar anan ita ce suwaye za su ci sauran dukiyar jikokin ne ko iyar ɗan uwan nasa Allah saka malam da alkhairi wannan maganar gado sai mun wuce almawari da dai ka samu almawari insha Allah tara ka fita almawari ko malam matan da zinar malam na matan da zinare ya halatta da wacce bai halatta gare ta ba ni na tabbatar da shi an tambaya abin da suka ce shine idan mace tana da kuɗin da ya kai zakka kuma duka sai ta dunkula ta sai zinare da shi in lokacin zakka ya ko ta fita mashi zakka ko kuma wuta ba yanzu misali akwai sarka ta zinare sai ta feta in aka ɗaga sarkar ta kai naira miliyan kuma daga naira miliyan ɗin nan bata da komai a banki wannan sarkar ta miliyan ɗaya ta ce in lokacin zaka yi bata fitawa saboda mai sarka ta ɗaya gare ka a banki to wannan in ta ke fita mata zakka akwai zunubi a kai shi ita ce daidai da hadisin da matar da ta ga jan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hannun ƴaƴanta akwai wasu kwandala kwandalan zobe da awarware manya manya na zinare sai manzon Allah ya ce a to kai na zakata haza zaki ba mu zakkar waɗannan tace a'a sai ta hasbuki minan nari to sai kisar miki fadawa wuta wasu kuma ga sun yi ado da zinarin manzon Allah da ke kuma akan su ba kuma ya ce a halarta da haka to duk matar da ta yi kuru ta sai zinari in ya kai zakka idan lokacin zakka ya dole ne an sake masa farahi na ranar da ta sayi shi kuma sai ta fita abin da ya cancanta ko ita ba da zakka ne ta zauna lafiya an take da zakka ko na ta sai matar kuma da take yar kasuwa ce tana da kuɗi a akawun tana da miliyoyin kuɗi kadar ta ta dauki naira miliyan ɗari kuma sai ta sai sarka ta miliyan uku idan lokacin sarka ya rata fidda miliyan casa'in da bakwai zakka wani sarka ta miliyan uku an yafe mata ba a bukatar ta fidda zakka saboda akwai bangaren da talakawa za su kare da ita za su amfani da ita abin da musulunci ke bukata kenan in dai kana cikin musulmi kana da kuɗi to ya kamata musulmi su amfana da kai shi yasa kenan idan ka dunkule ka sai wani abu ka koma jefa dan ka hana zakka ko da niyya kai ko ba da niyya kai ba wannan akwai ƙunar wuta a kanta amma ina da wadatuwa da na sarka san mai kuma wani gadan gadan gadan ba wani kura a ciki sawan miliyan 97 ko ko dai in ba wasu talakawan da yi kasuwa za ta karu ko in sai tirela ba direbobi za ta karu ko in gina shaguna za a karu ko in yi noma za a karu ko in yi kaza za a karu abinda musulunci yake da bukata shine kuɗi ya zagaya in akwai hanyar da kuɗi zai zagaya amfani ta kai ta bangaren ka to musulunci baya adawa kuma abin da ka ajiye a bangaren ka kai kai shi yasa duk da ka kalli addinin musulunci baya son kuru wannan kada ka runguma albashin ka gaba ɗaya kana ɗaukan dubu talatin kana ɗaukan talatin cap so ka je ka so ka kano ta talatin ne kuma ka tafi gidan babanka kan amince wannan ai da matsala eh da matsala wallahi a yan bawa ba su aka yi ba su da matsala su eh ita rayuwar gaskiya bin ta ake sannu a hankali kana arba'in dubu talatin idan za ka wasan da adalci a gawar dubu uku a hannunka ba ku yi wata ran za a ga ta goma wata ran za a ga ta ashirin wata ran ka sai ta ɗari ba matsala ba matsala amma yawanci rayuwar manyan yara wallahi da problem a cikin su zai tunkule kuɗin kawai sai zai sayo wannan ya dunkule ya sayo riga ya dunkule ka ga ai ai kare ya ga wata sabuwa ta fiye age ko da problem Allah ya rubuta shi na'am malai su murika da kai insha Allah ta'ala na'am na'am na'am akwai wani fasan da zai zinare ko na'am eh Na'am. Daidai da wannan fato da muka fara ta baya. Ina ɗauka za ka tambaye ni akan sawar ko da wani fasinja na gwada. Idan gane da sa'adu wallahu alam ba san komai a kai wataƙila akwai malamai da sauran malamai akan ba sai a buɗa ta ko kuma Allah sa na karo da ita. Idan kuma mutum ya sai agogo da ya kai miliyan ɗaya shi ma kusan farashin wancan ne. In yana da dukiyar da zai fitar zakka shi kenan in ba da dukiyar da zai fitar zakka ya ƙare ƙarfinsa nan akwai matsala wallahi. Na? in ba ka aka yi kasada kai jari ba haka bane ba ai dan ka daura agogon miliyan da in ka bar cikin mutane fa ka zo sai kana bayani wannan agogon naira miliyan kaza ana ta kai a balala kar yayi duk wanda ya kudu akwai matsala da karanta da mutane subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin